ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام
yau 21 ga watan al-muharram shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 6 ga watan 7 shekara ta 2026 miladiya Ah, muna suratul ahzab za mu tashi aya ta 51 aya ta hamsin da ɗaya a cikin surar a satin da ya gabata mun tattauna ne akan a nau'in matattakin da manzon Allah Allah ya halatta mu ga Allah sallallahu alaihi wa sallam da hukunce su da kuma simfi-simfi na da kuma hukuncin da Allah tabaraka ta'ala ya yi wa annabi shi kadai wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan min duni mu'min mun kawo hadisi guda ɗaya hadisin Sa'ad bin Sa'ad Sa'idi yadda wata baiwar Allah ta tashi ta miƙe a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam tace wahabtu laka nafsi na baka kaina da kaina ka aure ni hukuncin anan shine shi maza Allah idan mace ta bada kanta da kanta gare shi ba sai ya bada sadaki ba to amma wani wanda ba annabi ba dan wata mace ta ce ta baka kanta da kanta to akwai sadaki dole sai an biya sadaki saboda shi Allah ya ce khalisan laka min dunil mu'minin har wani ba Allah sai yake cewa in ba ka da bukata ya rasu Allah ya bani da Allah ya ce ji ya daidai gama kalace kalacen sa bai samu ba annabi ya ce to kana da wani abu na alkur'ani ya ce ya dan rike wasu yan surori ba duka ba min alkur'ani sai aka halatta yin aure aura wa kan mace da alkur'ani mana a maimakon kuɗi da zai bayar to ya dau alkawarin zai koya mata ta hadace Qur'ani ko zai koya mata surori da alƙur'ani in ba ta yi ba wannan shine as-sadaq bil manafi' ba da sadaki da amfani ba wai da ainihin kuɗi ba sabitul bunani ya kawo hadisi a cikin bukhari na dubu biyar da ɗari ɗaya da ashirin ya ce na kasance tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na zaune da kuma Anas ga wata ‘yar Anas ya ce ina zaune da Anas ga yi ba da annabi ba sabitin gunani ya ce muna zaune tare da Anas da wata ‘yarsa sai Anas yake cewa ja a timar atun ilin nabi sallallahu Alaihi wasallam wata mata ta zo gurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ta ce ya nabi Allah hallaka biyu haja hallaka fiye haja kana da bukata a kaina kawai ta zo ta ce kana bukata kaina sai ita yar anas din sai ta ce ma aqalla haya'aha ko ma kana aqalla haya'aha wannan wace irin mata ce mai garancin kunya ta zo gurin annabi ki bude baki a gaban mutane ki ce wai wai annabi aure ki kawai sai ana sai gushi sai ya ce da ita hiya khairun minki rajibat fi nabi sallallahu alaihi wasallam fa aradat alaihi nafsa yace ai wannan matar da da ta tallata kanta ga annabi ta fi ki alkhairi ita ta nuna tana son annabi kuma har ma ta bijirar da kanta ga manzo Allah ke ko ba yayi kaman gwalashi ta yace wannan din ta fi ki ta fi ki alkhairi in ji wa in ji ana tsammanin ya ga wa yarsa na gaya muku a baya matan da suka bawa kansu da annabi suna da yawa haka imam ibn kasir ya faɗa wanda kuma daraja ce ta annabi akwai su haula binti hakim akwai su ummu shari binti jabir akwai su laila binti al ko hatib duka to amma abin tambaya shin matan nan da suka bawa suka ba da kansa ga annabi akwai wanda annabi ya aure ta duk ciki bai aure kowa ba dukan su Allah da iko duk wacce ta ce ta ba da kanta gare shi din to bai aure ko dai a cikin su me dalili malamai suka ce eh shi aure ai ragaba ne sai kana so ko da wata za ta zo ta ce ka aure ta to ai sai ka duba maslahanka da amfaninka akwai buƙatar ka aure ta a yanzu in ka aure ta abin da kake buƙata a mace tana da shi me zai biyo baya ba wai sha'awa kawai ba a mutum yana aunawa ya duba to in har annabi da tausayinsa da jin ƙayinsa da kyautayinsa da farantawarsa an ba da an ba shi mace bai karɓa ba ya ce a'a ko kuma ya ba da shawara to akwai laifi ne ga wani in mace ta ce tana son sa ya ce a'a ba laifi a ciki kamar yadda halal ne ya karɓa halal ne kuma ya iya karɓa so mata ya kamata ku fahimci wannan cewa ba fa dole ne don kin ce wane ya aure ki sai aure ki ba mata ku gane ba dole ne don kin ce kina son wane ba shi ma kuma dole su sau da yawa mun sha gaya wa mata irin wannan a karantattuka muna ta musu kunne cewa kuna da alkhairi a tattare da ku kuma yanayi da zamani ya kawo haka mace tana iya tallata kanta ga wani da take tsammanin alheri ta tare da shi wannan duk ba laifi ba ne to amma laifi ne ki makale ki ce dole sai an aure ki ko kuma ki ga laifin wanda kika tallata masa kanki yake aure ki ki dauke shi a duhu maki yanzu lokacin da zaki ce wane aure ki ke kina ganin akwai maslaha ne ai ai sai da kika duba kika ga akwai wani amfani da zaki samu a tattare da shi shi yasa kika ce aure ki haka ne duk macen da ta ce tana son wani ya aure ta ai ta duba ta aura akwai wani amfani ko na zahiri ko na batini ko wanda yake cikin zuciyarta ko kuma wanda ta fito fili ta faɗa da yasa take son auren sa to shi namiji shi bai da wannan yancin ya zaba kai namiji baka da yancin idan aka baka macen ko ta baka kanta ta ce ka aure ta kai baka da hakkin da zaka duba maslaharka kana da shi wataƙila wanda kika ce aure ke yanzu abincin gidansa ma da iri ke ne ko idan an gashi yana tsaye sai a ce wai yana bukata aure wani bai da bukata wani kuma ɗabi'ar sama malam in ban da shari'a ta ce ai auren ba wani wallahi ba yake haka wani ya ce ya ce wallahi malam auren da kake gani shari'a dai ta ce ai a rayar suna yace amma shi bai da bukatar mace haka wannan shi haka Allah ya yi shi halittar sa ce dabi'arsa zai iya rayuwa ba wata mace a zan shi wataƙila wanda ka ce aure ki bai da lafiya bai shi da cikakkiyar lafiya akwai maza da yawa da ba su lafiya ko da ku yana da mata da 'ya'ya ki je ki tambayi matarsa za ta gaya miki shin cikakkiyar lafiyayya namiji ne ba girin-girin ba sai mai ba shadda ba ne ba hula ba ne ba ado ba ne ba kwalliya ba ne a'a yaya yake wani abu na sirri ne wani kuma ya saka ginin gida yana ta ginin gida so yake daga nan zuwa shekara biyar ya kammala ginin gidansa ya koma ya je tare da iyalinsa shine a gabansa ya je ya ja wata kura mai cin nama tsakani da Allah ba wani kuma yaron alhaji ne a kasuwa yana ƙara aure za a kore shi a shagon wani kuma ya yi alkawari da matar tasa kafin ya aure ta ta ce wahada ha la sharika laha ko ba ka bane ka san akwai masu wannan mutum kawai ya je wannan gangancin wai ya je aure mace wai sai ta ce to kai alkawari da hannu sa hannu wai ba zai ƙara aure ba ce a haba a shi kan ai ya gaba ai in dai shi ya same ta ai ya gaba aure da yawa maza suna wannan shirgan to yayi alƙawari ba zai ƙara aure ba wani kuma ba alƙawarin bane bala'in tsoron matar yake ji bai isa ya kawo magana aure ba bai isa ba ko da ku babban alhaji ne abin sirri ne ba ganewa ake ba malam to da haka ku kula wani kuma bai da ra'ayi wani so yake sai ya dan raka ya dan gangara sosai yana gajiya yana ƙara aure yana gajiya haka yake so wani ya ce shi bai zai bari yana yaro ya tara wa kansa mata da yawa ba haka ya ce ra'ayinsa ne Allah ya mana kuwa Aisha ta ce kuntu azaru min allati wa habna anfusahunna lin nabi sallallahu alaihi wasallam ina yin kishi ga matan da suke bada kansu ga annabi inji Aisha wannan kuma yana nuna mana in dai Aisha tana kishi to kar kai mamakin matar ka mata yi kishi ga wanda ake saukar da Qur'ani a cikin zanin ta ga wanda ake saukar da Qur'ani a ɗakin ta a gidanta ba a iya raba ta da kishi ba matar Annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai raba ta da kishi ba sai kai tace wallahi kishi nake ba na jin daɗi in ji wata mace wai ta kawo kanta ga Annabi ba na so in ji Aisha yace sai ta ce sai take cewa aqul atahabul mar'atu nafsa yanzu dan Allah banda zamani ne yanzu mace ta zo ta bada kanta inji Aisha kawai sai Allah ya saukar da wannan aya da Allah ran ma zai karanta mana yanzu turji man tashaqu min kunna wa tu'wi ilayka man tashaqu ne mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم yawa بسم الله الرحمن الرحيم تؤتي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء la ilaha illallah
ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما
Allah madaukakin sarki yace turji man tasha'u min kunna wa tu'wi ilayka man tasha kana iya jinkirta wanda kaga dama daga cikin su ka jinkirtar da ita wa tu'wi ilayka man tasha ka kuma matso da wata zuwa gare ka wanda kaga dama abinda ake nufi da turji daga kalmar irja'u ne al-irja'u tana nufin at-ta'khir jinkirtar da abu da at-tanhiyatu al-irja'u at-ta'khir wa at-tanhiyatu um a larabci akan ce arja'tu al-amra wa arja'tuhu ay akhartuhu jinkirta abu ko na haituhu janibar yanzu wannan gidan gilasin in na ne da shi can haka a larabci arja'atu ai na haitu na nesantar da ni da shi idan na ture alaran ma na me da shi baya can ina nufin arja'atu turjiman ta shawo za ka iya ture ka jinkirtar da ka matsar da wanda ka ga dama in na tura shi aka arja'atu akhartu ai na haitu na matsar da shi gefe to sai al'iwa wa tu'wi ilaika shi kuma daga al-iwa'u ne al-iwa'u ana nufin wato abdammu da at-taqrib wannan gidan gilan din da na dauko shi na kawo shi nan awaituhu ilayya wa awainahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in awaitu idan nayi haka wa tu'wi ilayka awaitu ai zamantu na matso da shi kusa da ni na rike shi na rungume shi to Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zabi ne anan cikin matan da suke ba da kansu gare shi din nan turji man tasha'u min hunna wa tu'wi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayka fasara farko a cikin matan da suke kawo kansu ya rasulullah turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha in kaga dama ka ka ka matsan da wata gefe wa tu'wi ilayka man tasha da karbo ta ka matso da ita kusa da kai kenan Allah ne ya bashi ne zabi ko yayi turji ko yayi tu'wi ko ya karba ya matso da tu'wi ko yayi irja amma malamai suka ce kun ga Allah da ya zo fara ba wa annabi zaɓi sai fara kawo mai turji suka ce shi yasa bai auri ko ɗaya a cikinsu ba turji man tasha'u min hunna wa tu'wi ilayka man tasha'u min hunna a cikin matan da suka zo maka kenan kaga annabi yana da option yana da choice yana da zaɓi ko ka karba ko kar ka karba to haka hukunci yake akan annabi kai ma kuma haka hukuncin yake a kanka wata yar budurwa ta ganka ta ce wallahi sai kai ta kidime ta rude ta ta aiko maka dan dublan da dan alkaki gida wata da ta so ta siye shi bayan take sai da ta tambaye mai ubansa da uwarsa suke so aka ce suna son menene wannan abin da yaran suke sai gireba gireba ko gireba kaje ta zabbo mai gireba ta kawo masa yaje ya rarraba tsohuwa ta ce ta more uba ya ce more daga baya ce ai masoyiya ta ce take aikowa kullum to suna iya wannan to kai ma in ka ga dama ka karba in ka ga dama ka yi karba me dalili yana zuciyarka me wata ila ba taimaka ba wani mutum adam yana iya ganin mace ya ce ta masa ko ba taimai ba yanzu wannan gidan gidansa wani in ya gani ce cika wallahi gaskiya bai yake gudu ba wani baki ana wani kala wani dabbaran fari wani ja'a kai ni wallahi bai burge ni kai ni ba na ɗauki wannan ba turji kenan wani ko ka wallahi wannan ya burge ni kaga wani irin tsari da kai bai wata uwi kenan ina ba ta na bayyana to haka mata wata ta zo ta yi magana ki daya wata kuma zaka ce zan yi shawara kai ta magana sai ka shekara biyu baka gama shawara ba malam an gane me kake nufi ba yawwa to kana da wannan zabi kuma ra'ayi ne shi ma manzo Allah sallallahu alaihi ya gani a riwaya da ta zo ta ce gashi wa haftu daka nafsi ya kalle ta ya kalle ta kawai sai ya shiru kaga turji kenan bai ce baya so ba saboda me zai biyo baya amma wata kuma da kansa ya aika ya nema haka ne da kansa ya aika ya ce yana so wasu kuma sun zo ya ce baya so kenan dan adam yana da tsari akan neman mace daga nan ne ke kira ga iyaye Wai kokari ku rinka sauƙaƙa wa kanku wajen mu'amalar ku da ƴaƴanku a lokacin da ƴaƴanku suka kai munzalin aure. Uba yana da damar ya ba wa ɗansa shawara a wuriyar gidan wanci, a wuriyar gidan wani, a wuriyar yarinya kaza. Amma maganar zaɓa wa ɗanka yarinya kyakkyawa ko mai kaza ba naka ba ne. Me ya kai ka tunda ai kai ba kaza ka aure ta kun shiga ne mai kyau ce ko ba ta ne. Me alaƙa? Amma wani lokacin iyaye sai su makale su ce wai dole yaro sai ya aure wanci. yaro kuma ya zo ya duba yarinya ya gani ya ga bace masa ba dabi'a bace masa ba halinta bace masa ba wataƙila tana da abin nan wani ya ce da aka haɗa shi da ita yawan gatsa ne da an zo magana ne ya ce wannan mace irin mace kamar mai aljini gibi yawan gatsa ne ya ce wallahi ba zan iya aure wannan ba ta je ta mun hauka a gida ko ba haka bane ba an haɗa wani da wata kuma ya ce shi kawai kawai ba ta yi mai ba me yasa ya ce wallahi haka kawai ne ba ta yi mai ba kuma ɗan adam yana da tsari kamar yanzu riga ne fa za ganta ga riga a kasuwa a saye ta sayarwa a ce ɗauki wannan suka ce a me dalili to namiji yana iya wannan zaɓin akan mace ba ta yi mai ba ina fata na fahimta haka Allah ya kaddara akwai kwanciyar rai da kwanciyar zuciya akan abu zaka iya zuwa kama abu kai ta duba kai ta duba wannan sai ga hankalin ka ya kwanta ita ma mace to iyayen ku daina tsananta wa ƴaƴan ku ce wai dole sai ya auri wanci a dai ba shi shawara idan ya zo da mara tarbiyya to kada a bar shi ya auri yarinya mara tarbiyya madmuninta da rashin fasalinta in ya ga ita yake so kuka bincika addinin ta ba matsala kuka bincika iyayen ta ba matsala kuka bincika tarbiyyar ta ba matsala kuma shi ba ta sai dai awa ko ba ka bane ba kamar takalmi ne mutum ya je sa wani ya sai mai kyau wani ya sai gashi gashi nan amma dai yayi shi ra'ayin san shi ya masa ko mahaifiyarka da zo ta tafi ta ga yar gidan kanwarta ga ta ga ta nan ta ce ai ta yi maka kamu haka suke ai na maka kamu kawai baka san yarinya ba wani lokacin ma a gama komai akai kudin aure ma duk kai baka sani ba da wani wai wai wai bafulata ne aka ce irin auren abin nan ne ya tafi cirani kafin ya dawo kawai aka aura masa yarinya an kama tsawaya aka ce ka dawo gida lafi aka ce ka dai dawo gida yana zuwa gida ya zo ya tarar da an gina guri an gyara an yi fenti irin na ƙauyen nan an yi irin zane an yi kaza da sauransu sai babansa ya ce uwar raka shi ɗakinsa aka raka shi yana zuwa sai ya ga yarinya bafulata na rambatsau da da menene koda da lalle a nan da ya ce ga ta gata nan sai aka ce to shiga sai uwar ta ha sai ya ce sai din kuma daga ina kike ne sai ta ce ni din matanka da yayi suka yi ta rikici in ga maka to an taɓa yin aure haka ai ba daidai bane wani in da an yi yanzu ba za a yi ba yan uwa na fulani ku hakuri Allah ya ba mu hakuri gaba daya kuna da karamci wallahi mala in ba uba mai karamci uwa zai wa ɗansa wannan abu ai sai karamci ai to amma zamani ya zo da ku ba wa ƴaƴan ku shawara ku ku tattauna da su idan suna da zabi ku taimake su akan zaɓen su kawai kun ji fassara na farko waɗancan mata to fassara ta biyu turji man tasha'u minhunna wa tubi ilayka man tasha' ana nufin daga cikin matan annabin ne matanka da ka aura annabi yana da daman a cikin matansa ya rabon kwana wata ya ajiye ta shekara guda yana zuwa ɗakin ta sauran matan ba ya rabu da su in ya ga dama ya zaɓi biyu turji mata sha wa minhun da wuce uri idan ka mata sha ya rinka shiga ɗakin wance da wance waɗancan fa ya jinkirce su in sun yi magana ce ba yanzu ba yana da wannan zaɓin amma malaman tafsiri suka ce karamci irin da annabi sallallahu alaihi wasallama tun da ya riga ya aure su ya kawo su gidan shi bai taba yin haka ba duk da Allah ya bashi dama ya zaɓi wacce ya matso da ita ko wacce ya nesanta ta ko da ku ta masa laifi ko ba ta yi masa laifi ba ya halatta bai taba yi ba rabon kwana yake alaihi salatu wassalam dan haka min hunna dinnan yana komawa ne wato azwaji ko zaujati la'allati fi kunna fi ismatihi wadanda suke karkashin kulawarsa malamai sun yi a ba ni sunan shi a masabani akan tafsirin wannan aya me take nufi suka ce kawai dai ana nufin at-tawsi'a ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarkil qasam an sauƙaƙa wa annabi an buɗa masa an yalwata masa ba sai yayi rabon kwana ba alhaji musa alhaji garba alhaji zaidu alhaji suleiman wannan dole ne sai sun yi rabon kwana wanda yake da mata biyu mata uku dole ne a shari'a ba zaɓin su ba dole ne ko dai ya rinka zuwa kwana daidai gidan kowa ko kuma kwana biyu gidan kowa ko kwana uku uku gidan kowa ko sati sati inda yadda suka zaɓa su mata kuma rabon kwana yana hannun mata ne su ne suke iya rabawa su ce kwana kaza kaza zai rinka yi baka da zaɓi haka kawai ba zai yi mutum ya ƙirje gidansa ba idan ya wannan ya yi zalunci Allah kuma zai kama shi amma annabi a'a yana da dama ya ƙi rabo la yajibu alaihi alqasam bainan zawjati ba wajibi bane gare shi a a ya raba ainihin tsakanin matarsa kuma wannan shine ya dace da abin da muka karanta a cikin aya a nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi bayani dangane da kishin da manzo Allah sallallahu alaihi yake da shi dan kada ya ƙaro aure tace ni mai kishi ce tace kuma aghyarun nisa tace duk mata na fi su kishi kai na kuma matan annabi gaba ɗaya kishi da na Aisha aka ce kishin ta ita har da wanda suka mutu ma bata daina kishi tana kishi da na Khadija annabi ya zo yana ɗan rarraba nama wata rana ya ba da wannan ya ba da wannan ya ba da wannan ƙawayen na na Khadija na Khadija nan ta daɗe da rasuwa sai annabi yake cewa sai na Aisha ta ce ta wai me ne aka damu ake ta bawa waɗannan sai manzo Allah sai ya muna da Khadija ya ce ai ƙawayen na na Khadija ne kaza kaza kaza matarsa sai na Aisha take cewa ba Allah ya canja maka wacce tafi ta ba tana da ita da duk wannan fa a gidan annabi ake fafatawa ba Allah ya canja maka wacce ta fita ba sai annabi ya ce wallahi Allah bai canja wacce ta baka da ba ana Aisha fa ta yanko zance wallahi Allah bai canja wacce ta baka da ba daga ranar da na Aisha bata taba gaya wa annabi cewa Allah ya canja maka wacce ta baka da ba yasa malamai suka rubutu wai tsakanin nana Khadija da nana Aisha waye annabi musu kowa da aka zo bayanin kanta Imam Zahabi a cikin siyar yayi ta bayani akan falalarta yayi ta bayani akan falalarta da yazo karshe kace Allahu alam saboda kowa idan ka bude shafin ta zaka ga irin masha Allah tabarakallah ina fata ana fahimta to manzo Allah yana da daman zabi a cikin matan shi ko yayi kasam alƙasmu ya raba ko kuma kar ya raba ko ya turkul ƙasam sai dai ya yi tafiyiban linufusi a zuwa shi don ya faranta wa ran matansa don haka dai imamul qurtubi a cikin tafsirin sai ce duk abin da za a je a dawo kar wannan aya fagata take nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa koyi rabon kwana ko karya rawan kwana abin da ake nufi da kadwar sana alaika ayyuha rasulul karim fi mudasharati nisaika lalle mun yalwata maka ya kai wannan annabi bai karanci wajen ainihin wato zamantakewa da matanka fa bahna laka an tu'akhir al-mabita inda man shi'ta min kunna mun baka dama inda Allah ka jinkirta kwana a gurin wanda kaga dama daga cikin su wata kaji kwana a wurinta wata ka kwana a wajenta wanta dumma ilaika man shita min kunna ko kuma wanda kaga dama daga cikin su ka matso da ita cikin cikin su ka bar wata ba tare da an wajabta maka wajibci ba kama huwa shadu bin nisbati li atba'ika haisu awjabna alaihim al-adla bayna al-azwaji fil baytutati wa ma yashbihuha kama yadda kuma sauran mabiyanka wato mun wajabta musu kuma sai sun yi adalci Allah ya ce a hadisi duk wanda ya auri mace sama da ɗaya bai yi adalci ba a tsakaninsu sai ya tashi ranar tashi alkiyama wa shiku huma'il bangarensa a shanye gaba daya duk wanda ka ganshi a kiyama ya tashi skeleton nan din sa ya zube gaba daya to irin masu mata biyu ne ko masu mata uku da ba su adalci abinda ka dauko ka kai can gidan ka kai can abinda ka bayar a can ka bayar a nan kada a can gidan aje a ci mai kyau mai daɗi wancan gidan kuma an basu cikin talauci da matsi kada waɗancan gidan suna da wuta da yalwa wannan kuma suna cikin duhu da tsoro wajibi ne mazaje ku yi adalci tsakanin matan ku ka sai wancan atamfa to wannan sai musu idan abinci aka kawo rabawa zube shi a raba shi daidai gidan wancan kaza gidan wancan kaza idan atamfa ne zuba su kowa daidai iri daya in takalmi ne kowa ta faɗi girman ƙafarta ba shi kenan ba mai ƙaton ƙafa watakila takalminta ya fi tsada me ya jawo girman ƙafarta mai ƙaramin ƙafa fa takalminta ƙarami me ya jawo kuɗin takalminta ƙarami saboda ƙaramin ƙafa ne wata in ta zo za ta ci a tamfa biyu wata kuma a tamfa ɗaya ne to a nan gurin ba maganar ya za ka yi iya yanda jikinki ya baki molinki iya a tamfarki ko ba ka bane ba kun fahimci wannan yawwa to wannan abubuwan yanzu kawai misalin misalin wata matar ita an zo an auna ta za ta ci yaji yaji yaji shadda bakwai ne akwai wata matar kuma yaji uku take ci to ba za a zo a ce wai dole kowa sai ka sai mata bakwai bakwai ba a'a yanda jikinta ya bana ka za ka sai mata kun fahimci wannan yawwa a kula da wannan haka girman ta kai haka kuma misalin wance ta ji haihuwa an kai ta asibiti haihuwarta ta zo da larura an kashe mata naira miliyan biyar to wacce fa ba za ta ce ita kuma da ta haihu lami lafiya ba komai ita ma sai ka kashe mata miliyan biyar ba ai larura ce ko ba ka bane ba kamar yayanka ne ai an ce kai wajibci adalci tsakanin yaya eh tabbas kai su makaranta guda kuma a biya musu kuɗin makaranta a yi musu komai iri ɗaya to amma wancan yaron yana da kokari shi an kai shi karatun medicine likitanci yake to karatun likitanci kuma yana cin kuɗi da yawa wancan kuma dan arts ne dan haka adalci shine abin da kowa yake bukata kai masa an fahimci wannan wancan an kai shi karatu kasar waje ne makarantar bas ɗin da yake a kasar waje ne wannan kuma a gida ne kaga wannan kawai zaka bashi kuɗin zuwa biyu ke wannan kuma zaka bashi kuɗin zuwa ina ingila to kaga ai kowa abin da yake da bukata ne za ka ba shi to wannan duka mata ku daina fitina a kai ku daina tada hankali a kai wanda yake da mata mai 'ya'ya biyu da wata matar mai 'ya'ya bakwai adalci shine idan ya zo raba abinci ya raba na iya matan kawo idan an zo raban 'ya'ya kuma sai a dunkule su duk 'ya'ya sai a haɗe su wuri guda wancan 'ya'yanta biyu wannan 'ya'yanta bakwai idan an zo raba taliya ko raba shinkafa sai a ce ke mai ɗa ɗaya a matsayin ki na mace ko mai yaya biyu a matsayin ki na mace za a baki kwanan shinkafa biyu da taliya ki guda biyar ke ma hajiya uwar gida mai yaya bakwai ke a karan kanki banda yayanki waccar ma banda yayanta za a baki shinkafa kwano biyar ai kwano kwano yayana sai kuma ka zo ka daddatsa na yayanka kowane ɗa ya ɗauka ya riƙe ya kai uwarsa ga abin da baban bai ba shikenan sabulun wanka idan ya ƙare iya daidai ‘ya'yanta, amma zaluncin da maza suke yi a yau, musamman masu tara mata suna aure-aure, sai mutum ya je aure yarinya budurwa, aini Allah ya ce ne adalci, da haka hajji ya dudu, nan nan amfani maza suke yi. Duk lokacin da zai tafi Ingila, hajji abinta, bismillah zo mu tafi, ba na faso. Kuke kawo rabuwar kai kuma tsakanin ‘ya'yanku. Duk ‘ya'yan da suka fahimci ubansu baya musu adalci, ya fi fifita wancan akan wancan, to za ga ‘ya'yan masu na gaba da junansu. Zaka ku yi kokari ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku ku yi kokari ku yi adalci tsakanin matanku wanda bai da ƙarfin adalci da iko kar ya je aure mata biyu ko mata uku riwaya ta zo ingantacciya daga Bukhari daga Nana Aisha manzo Allah saboda adalci kana yasta'dinu fi yawmil mar'ati minna ba'da an nazala hadhihi al-aya turjimat shawmihunna wallahi manzo Allah saboda adalcinsa yakan zo ya nemi izinin mata mace mace fa da ranar girkinta ne ba kawai tsallaka ake tafi can ba duk da Allah ya bashi dama fa sai zo ce ina neman izini da Allah zan je dakin wanci ku duba rashin lafiyarsa ta ƙarshe bai da lafiya ana masa jinya yana tambaya aina ana gadan aina ana gadan aina nake gobe yuridiyo mu Aisha yana neman ranar Aisha da ƙarshe yake cewa da Allah ku min izini a kai da dakin Aisha sai mun jinya Allah fa ya bashi turjiman tashawa da tsuri da kamar tashawa amma duk da haka ya ce idan Allah yana neman a bashi dama a yi mai jinya a gidan nan Aisha. Haka ba daidai bane namiji kawai ya tashi ya koma ɗakin wata mata. Ya je tare a gidan wata. Ya ta magana ya ki kula ko ya ta zage zage akwai wanda ko magana ma ba a iya yi masa. Za ka sha mamaki ranar da ka mutu kana da wannan tafiya wasu. Allah ke yi. A sai yake cewa a Allah ce wa manifta gaita mai matsasar ta fala junaha alai ai abahna laka ayyuhar rasul mun halatta maka ya kai wannan manzon Allah kai rabo tsakanin matanka an tuksima bainan zayika wa an tatruka al-isma bainan hunna kenan wa abahna laka aidan an ta'uda ila talabi manish nabta mudaa'a mudaja'atiha illa haraja alayka fi kulli dhalika ba'da an fawwadna al-amra ila mashi'atika wa ikhtiyarika Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dama ya dawo wacce ya nesance ta ya nesance ta ya dawo wajenta ba yi da wani laifi wa manibta gaita mimman azalta fala junaha alaika idan ka kaurace wacce to kana iya cewa kuma ta dawo doki ci gaba da karban girki wannan babu laifi ba laifi kai ba ko ka raba mata kwana ko baka raba mata a kwana ba abinda ake nufi ibtiza anan shine at-talab azalta ana nufin ishanabta wa man ibtaghaita wa man ibtaghaita ai wa man talabta sannan azalta ishanabta wa man ibtaghaita mimman a- a- azalta ana nufin wa man talabta da kuma ishanabta kenan wa tazalta wa ta'atta wannan mannin shamsiyya ce wala juna alaika babu komai babu laifi a gare ka idan baka yi rabon kwana ba tsakanin matanka shine wa man ibtagaita mimman azalta fala juna alaika bi talabil ibtiwa'i a man sabaka laka an shanabtaha imamu shaukani yake cewa wal hasilu abinda ake nufi Allah ya fawwala al'amari zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kayyasna min ma'a zawjatihi ma yasha ma sha'a kawai yayi abin da ya ga dama akan matansa min taqdimin wa ta'khir ko ya matso da wata kai jinkirtar da ita wa wa azlin wa imsak ko ya nisantar da wata ko ya rike wata wa dhammin min irja ko ya matso da wata ko kuma ya jinkirtar da ita wa irja min dhammin ilayhi yau da ya ga dama wa ma sha'a fi amrihinna fa'ala duk abin da ya ga dama ya kata tawsi'atun alaihi Allah ya sauƙaƙa ya buɗa wa annabi ya yalwata masa kuma wa nafayan lil haraj anhu an kore masa dukkan abin ki dalika adana an taqar ayunuhunna wannan shine yafi kusa wato ainihin wato idanuwar su samu sanyi da kwanciyar hankali wala yahzanna ba za su ji damuwa ba wa yardaina ko bacin rai huzn wa yardaina su yarda bima ataita kunna kullu kunna da abinda ka ba su gaba ki wannan abin da ake nufi ta karra a ayyunuhunna kinaya ne akan wato za su karbi abin da ka aikata musu biridan wal tiyani nafsin ya manzan Allah karka taba zamanin matan ba za su yi fushi ai mu muka ce kai haka zalika adana an takarra a ayyunuhunna wa la yahzanna wa yardaina bima ataytahunna kullahunna wannan kinaya ne akan za su karbi abin da ka aikata musu ko ka jawo wata ko ka nesanta wata kana yi za ce a Allah ne ya ce yayi ba za ta damu da kowa ba kana matso da wata ce a Allah ne ba shi dama yayi wannan ina fata ana fahimta yawa a idan suka ga abin da kake so shi suke so kawai su matan annabi abin da annabi yake so shi suke so sallallahu alaihi wasallam an takarra ayyuhunna daga maqudun ne min alqarar daga istiqrar da kuma sukun wala yahzanna a shi kuma na fassara muku me ake nufi abin da ake nufi ذلك الذي شرعناه لك وانا ابن مك شرعنت مك من تفويض الامر اليك نفول الامر زوا ذلك يا محمد في شان ازواجك akan sha'anin matanka aqrabu ila rida nufusihinna wannan shi ne yafi kusa da samun yardar rayukan su la wato okay lima lima lima lima tasna'uhu ma'ahunna da abin da kake aikatawa tare da su wa aqrabu ila adami huzzihinna wannan shi yafi kusa da kuma ba za su yi fushi ba wa ila qabulihinna za su karbi lima taf'aluhu ma'ahunna abinda ka aikata tare da su li'annahunna ya'lamna su sun riga sun sani anna ma taf'aluhu ma'ahunna abinda kake aikatawa tare da su na rabon kwana ko kin rabawa da su inna ma huwa biwahyi min Allah kana yi ne da wahayi daga Allah tabaraka ta'ala wa laysa bishihadi minka ba daga ishihadi ne daga gare ka ba wa mata wato alimna zalika duk lokacin da suka fahimci haka sun matanka babar rufusu kunna ransu zai haske su ji daɗi a sawa'un sawaita bainahunna fil qasami wal baituta wal mujama'a sawa'un daidai ne ka raba ka daidai tsakanin su a cikin kwana da rabon kwana amlam tasawwi ko ba kai daidai ba babu komai imamu qurtubi a tafsirin sa yake cewa imamu qatada yana cewa zalika takhyirul ladhi khayyarna ka fi suhbatihinna adna ila ridahunna wannan zaɓin da muka baka akan zamantakewa da matan ka yawa Muhammadu muna da dage maka fannin shine matan ka za su yarda da shi kai wannan Allah yawa annabi ga ta a cikin wannan aya ya sallamu wata ya tura ta gefe ya banza da ita ya rabu da ita ya dauki watanni wata kuma ya matso da ita wai hakan kuma shi suka fi ma jin daɗi me hikimar haka saboda me abin da yake so shi suke so ka duba bambanci malam Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka ya yadda zabi ne Allah ya bashi ba umarni yayi ba sai kuma bai hakan ba wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah shine ya san abin da ke cikin zukatanku wa kana Allahu aliman halima lalle Allah ma mai ilimi ne kuma mai juriya ne mai haƙuri tabaraka wa ta'ala da haka wannan aya ta turji man tasha min hunna wa tu'wi ilaika man tasha wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya girma manzon Allah ne kuma ma ya yaba matan annabi din sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai Allah ya ce me kuma gaba alaran fata لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه na'am وكان الله على كل شيء رقيبا yayi bari ku je malam adalcin ubangiji kun ga yanzu wancan abun haram ku za ku ji kamar cewa kai amma dai matan nan sun yi hakuri ko to bari ku ji wata doka kuma da Allah ya kafa wa annabi akan matan la yahillu lakan nisa'u min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwajin bi halatta ba wasu mata bayan waɗannan kuma gare ka an hana ka bayan waɗannan mata da aka saukar da turjiman ta sha mai kun da wato ilai kamar ta sha to babu wasu mata kuma da zaka je kawo abu na biyu wala an tabaddala bihinna min azwaji kuma tunda suka yi hakuri suka yi maka biyayya akan wannan abin da muka kafa musu na doka to bai halatta kuma ka canja wata da wata a cikin su ba ka je ka yi canji ka fidda wata ka auri wata a'a walau ajabaka husnuhunna koda ku kyan wanda ka gani a waje ya yi maka kyau kaga wata mace mai kyau da ta yi hankalin ka ya kwanta to bai halatta ka canja ka fidda wata a cikin waɗannan mata da suka yi haƙuri suka karɓi dokar mu ba ka kawo wata to illa ma malakat yaminuk sai dai abin da damar ka ta mallaka bayi amma ƴaƴa mata ka je ka ƙara sabon aure ko ka canja da zai yi ba wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba kuma Allah bai sa ido ne da kulawa akan komai ba dai ba cikin malaman tafsiri suka ce wannan ayar nazalat wato mujazatan li azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya saukar da wannan aya ne dan ayi sakayya ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa rida anhun ala husni sanihinna kuma Allah ya nuna yarda da su saboda kyakkyawan abin da suka aikata bi tiyarihinna Allah wa rasulahu wa daral akhirah da suka zabi Allah suka zabi manzon Allah da gidan lahira yanzu kun ga wancan abin da aka yi ai kaga yanzu mace a ce a zabi wata a zauna a shekar a gidanta ko ai watanni a gidanta ha ita kuma a bata ce ta zaman jira ta hakura ta yadda bata damu ba ta yi shiru ai kaga ta yi kokari da haka sai Allah ya mata sakayya malamai suke cewa kuma a nan duniya haka in kuka yi hakuri da dokokin Allah akwai sakayya da zai baku a gidan aljanna kana jin yunwa da rana kake cin abinci saboda kana azumi kana ganin abu kana sha'awar sa a hana ka saboda Allah baya so kana so kai ta bacci an kira asubahi ka tashi ba daɗi ka jure a haka ka tashi ka tafi insha Allah akwai sakayya da ubangiji zai maka yawan kiyamaci dan haka lalle yayin da suka zabi dokar Allah suka zabi zabin Allah akan manzon Allah da zamantakewar su sai Allah ya musu sakayya mai kyau suka ji daɗi Allah ya haramta manzo Allah kada ya ƙara aure da mun mace me zaka mata in kace mata kana mata kishiya ai ka gama biyan ta in dai kace ba za a miki kishiya ba to an gama Allah ya hana shi an yi tazawwaja da gairi hinna Allah ya hana shi an yastabdila bihinna ya canja wasu matan da su ba su ba azwajin gaira hunna kuma koda ku kyawun su ya burge shi sai dai al'ima wa sarari bayi da wanda aka ribato su daga yaƙi wannan kan babu laifi manzo Allah zai ya aurwa ko guda nawa sannan manzo Allah sallallahu Allah tabaraka wa ta'ala ya soke hukuncin wannan aya kuma daga baya dan wani zai tashi a to kenan Allah ya hana manzo Allah kara aure abin da yake nuna kenan ko da zai kara aure ya ba sai dai bai ba to amma daga baya abaha lahu at-tazawwuja Allah ya halatta mai ya ƙara aure bayan wannan to amma abin mamaki aka ce kuma da Allah ya halatta masa hayyabar duniya ko bai ƙara aure ba domin karamcin annabi ya ce ni kuma zan rike muku wannan Allah ya halatta masa hayyabar duniya bai ƙara ba saboda me litakuna alminnatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dai ya zama manzon Allah yana da abin da zai iya gaya musu ce ai na kyautata muku har ila kiyamin sa ummu salama take cewa lam yamut rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta halalahu an yatazawwaja ummu salama take mana bayani kun ga wannan ayar a zahiri ai ta nuna mana an hana shi ya ƙara aure ko لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجهن ولو أعجبك حسنهن أم سلمة take cewa manzo Allah bai bar duniya ba sai da Allah ya halatta masa ya ƙara aure minan nisa'i ma sha'a illa za ta maharamin sai dai wanda suke muharramansa tace wa zalika qawlu Allah ta'ala turji man tasha min hudda wa tu'ili man tasha wa ju'ilat hadhihi al-aya nasiqatan lillati ba'da fi tilawah malaman tafsiri suka ce wannan ayar ta goge ayar da take bayan ta a tilawa aya ta goge aya ina fata ana fahimta kamar ayar iddatul wafa ayar da so cikin bakara take magana akan iddar mutuwa a cikin bakara ɗaya take goge ɗaya ya za a yi aya ta goge aya Allah ne ya faɗa kuma sai ya canja hukuncin ganin damansa wasu ma da suka ce a'a la yahillu lakan nisa'u min ba'd wala antab min ba da wala an tabaddala bi inna min azwajin walau ajabaka husnuhunna dinnan min ba'di ma zakarna laka min sifatin nisa'i allati a'lalna laka bayan mun ambata maka sifan matan da muka halatta maka ne wanda ka ba su kuɗi ka biya su sadaki kuma malaka da yaminuka da banatul ammi da banatul ammati da banatul khali da banatul khalati da alwahibatu nafsaha wa ma siwa dalika min asnafin nisa'i fala yahillu laka duk matan da ba waɗannan ba da muka faɗa maka ba su halatta gare ka ba wannan da yawa daga cikin malamai haka suka ce imam mujahid yace la yahillu laka nisa'u min ba'du min ba'di ma samma laka min muslimatin bayan an ambata maka wanda aka ambata maka cikin musulmai wala yahudiyya wala nasraniyya wala kafir an gane ba ba yahudiya ba ba nasariya ba kafira abu salih yace la yahillu laka nisa'u min ba'du umira an la ya tazawwaja arabiya wala wala arabiya an hana shi ya aure a arabi yar kauye ko yar yar balka ko balarabiya wa yatazawwaju ba'd min nisa'i tihaba amma daga baya zai iya aure daga cikin matan tihaba wa ma sha'a min banatil ammi da kuma duk abin da ya ga dama ƴaƴan babbansa da ƴaƴan gwaggwansa da ƴaƴan kawunsa an gane da kuma innarsa duka insha a salasa salasa mi'a yace ya ga dama ma annabi an bashi dama zai iya auren mata da rimu Allahu akbar Allahu akbar to wannan dai shine abinda Allah ya faɗa dangane da wannan aya malamai dai a dunkule suka ce sakayya ce Allah ya yi wa matan manzon Allah dangane da da'a da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a karshe Allah ran mai Allah ya ce rufe يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه توفى غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث وجه إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم الله أكبر والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ يا سلام ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما لا إله إلا الله إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما
rai da lafiya abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa na shi muna neman abubuwan Allah shi ala subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته